بسم الله الرحمن الرحيم الحنفية معجز, معجز القول والفعال كريم الخلق والخلق مقسط معطاء لا تقس بالنبي في الفضل خلقا فهو البحر والأنام إضاء كل فضل في العالمين فمن فضل النبي استعاره الفضلاء شق عن صدره وشق له البدء ومن شرط كل شرط جزاء ورمى بالحسى فأقصد جيشا ما العصا عنده وما الإلقاء ودعا للأنام إذ دهمتهم سنة من محولها شهباء فاستهلت بالغيث سبعة أيام عليهم سحابة واطفاء تتحرى مواضع الرأي والسقي وحيث العطف وحيث العطاش يهسقاء وأتى الناس يشتكون عذاها ورخاء يؤذي الأنام غلاء فدعا فانجل فدعا فانجل الغمام فقل في وصف غيث إقلاؤه استسقاء ثم أسرى الثرى فقرت عيون بقراها وأحيت أحياء فترى الأرض غبه كسماء أشرقت من نجومها الظلماء تخجل الدر واليواقيت من نور رباها البيضاء والحمراء من نور رباها نعم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الجر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau za mu ci gaba da karatunmu na zaure da muka saba yi yau muna zama na goma sha takwas wanda ya yi daidai da zama na takwas cikin karatun alhamziya loga kenan hamziyatul busiri wanda za mu tashi a baiti na arba'in daidai ɗari da arba'in ko? ɗari da arba'in daidai wanda baitin yana cewa na'am معجز القول والفعال كريم الخلق والخلق مفشط مقسط معطاء القول والفعال كريم الخلق والخلق مقسط معطاء yana sifanta maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mu'jizul qawli annabi sallallahu alaihi wasallama mai gajiyar da magana ne ma'ana annabi ya iya magana in manzon Allah yayi magana zaka ji ba maganan da ta kai ta manzon Allah wannan cewa wajen fasaha da takaita magana ba tare da ka gaji da jin maganan ba ko kuma an takaita maganan ma'ana bai fito ba ma'ana laisa a menene suke cewa ah, ba mai yawa wanda yake gajiyarwa ba ko kasirun mumil wala qalilun mukil ba mai yawa wanda zai saka koshi ba ba kuma ɗan kaɗan da zai dakusar da ma'ana ba amma a takaice manzon Allah an bashi jawami'ul kalimi ma'ana manzon Allah zai yi magana ɗan kaɗan magana mai ijazi amma kuma maganan da zai kunshi ma'anoni da yawa wanda da ka ga da yawa da mu samu haka cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama irin su annasu ka ashnanil mis ka asnanil mishqi ko kaga wannan magana ne mai yawa kaman annasu sawafiyatun to annasu ka asnanil mishqi mutane kaman kawukan kum ne ko ko wani da yazo yace ya rasul ya rasulullahi kaman wasiya annabi yace qul amantu billahi summa istaqim ko kaga magana ne mai yawa wani ya zo ya ce ya rasulallahi ka faɗa min maganan da badan tambayi wani ba bayan ka annabi ya ce masa la tagdab ya ce faraddada miraran annabi ya sake ce masa la tagdab la tagdab wannan duka za mu ga haka ko la yuldagul mu'minu min juhurin marratayn ba a cizan mu'mini a rami ɗaya sau biyu zaka ga duk wannan yana cikin maganganu na manzan Allah wanda hatta falafifa suna ɗaukan waɗannan maganganun suna suna suna amfani da shi saboda iya maganan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko ma halaka muri'un arafa qadrahu mutumin da ya san darajar kansa bai zamowa ya halaka kaga duk wannan irin maganganu ne na falsafa da hikima da da da kuma ijazi suna dauke da ijazi sosai magana din ko la khaira fi suhbati man la yara laka ma tara lahu ko ahdib habibaka haunan ma asa an yakuna bagidaka yawman ma wa abkid bagidaka a haunan ma asa an yakuna habibaka yawman ma wanda duk da aka ga haka cikin ko cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi menene tahdidiha qalbi wa tajma'u biha amri sauran su wanda zamu gani to mu'jizul qawli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai gajiyar da magana ne wal fi'ali da aiki ba wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aiki karimul khalqi annabi mai girman halitta ne ma'ana Allah ya girmama halittar manzon Allah da kyautayi da kwarjini da da jamala da jazibiya da dafi'iya an gane wal khulqi annabi mai girman ɗabi'a ne mai karamci ne na ɗabi'a ba a taɓa ganin mai ɗabi'a irinsa ba muqsitun annabi mai adalci ne ba a taɓa ganin adali adalin mutum kamar manzon Allah ba mai ita'u kuma annabi mai ba da kyauta ne daga al'afa na'am لا تقس بالنبي في الفضل خلقا فهو البهر والأنام غباء بالنبي في الفضل خلقا فهو البحر والأنام إضاء لا تكس بالنبي في الفضل خلقا yace kai la ta kis kar ka ma fara kwatantawa la ta kis daga kiyasi kar ka yi kiyasin annabi ka hada annabi da wani filfalli wajen falala khalqan kar ka hada wani halitta cikin halittan Allah da Annabi Muhammad fa huwa al-bahru annabi shi kogi ne wal anamu sauran halittu kuma iba'u kududdufai ne ma'ana duk wanda ba manzon Allah ba in ka ganshi da wani abu na kyautayi da ka ga wato kogi dukkanin kududdufai suna karban wato ruwansu ne daga harcen kogi kamar su wutsiya ne jele ne na kogi jelen teku haka to annabi shine teku alama alal bahril muhiti wa tatraka sawaqi la tujji jama'an liman shaka ka gane ko wal anamu su kuma sauran halittun Allah gaba ɗaya iba'u su kaman wato kududdufi ne wato su kaman wani kwari ne wanda suke samun wato ruwan da suke da shi da kuma hayayyafan su daga tekun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine ma'anan iba'u na'am كل فضل في العالمين فمن فضل النبي استعاره الفضلاء كل فضل في العالمين دون فللا أتكن العالم halittun Allah al'alamu kullu ma siwa Allah duk abin da ba Allah ba duk wani falalan da ka ganshi a mala'iku al'alamul uluwi da falalan da ka ganshi a cikin alamul mulki duniya kenan da duk wani falalan da ke boye a jabarutu to dukka ya sano ne daga manzon Allah sallallahu kullu fadlin duk wani fifiko fil na cikin halittun Allah gaba daya fa min fadlin nabiyyi daga falalan annabi ne ista'arahu al-fudala'u masu falala suka ranto daga manzan Allah an gane ko a wani falala da zaka ganshi to an dosano shi ne daga falalan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam na'am شق عن صدره وشق له البدر ومن شرط كل شرط جزاء شق عن صدره an tsaga kirjin manzon Allah shi ne tsaga kirjin nan da muka yi bayani a baya an tsaga kirjinsa sau uku ana ciro zuciyansa ana saka haske da imani a cikin zuciyansa shuqa an sadrihi an tsaga kirjin manzon Allah wa shuqqa lahu al-badru sai kuma aka zo aka tsaga masa wata ya ɓare gida biyu, wa min sharɗi kulli sharɗin jaza'u, sharaɗin kowane shara'i yana da sakamako, da aka tsaga ƙirjin manzan Allah aka cika da hikima, to sakamakonsa shine abin da ya fi ko gidan kowa ana gani shine wata, to wannan abin ya tsage gida biyu saboda an sa kiransa. Ma'ana duk abin da ka gani na jarrabawa daga Allah to yana da jaza'i daga gurin Allah akan cin wannan jarrabawan idan ka ci idza ahabba Allahu 'abdan ittala dan Allah yana son bawa sai ya jarraba shi in ya ci jarrabawan sai sharadin wannan jarrabawan ya zo shine annaja mutum ya samu rabauta mutum ya samu nasara a rayuwarsa shine abin da yake faɗa maka cikin burda aqsamtu bil qamadil munshaqqi inna lahu min qalbihi nisbatan mabrurat alqasam aqsamtu na rantse maka bil qamari almunshaqqi da wannan wata almunshaqqi wanda ya tsaje gida biyu inna lahu min qalbihi nisbatan tsagewan wata gida biyu yana dangane da tsagewan zuciyan annabi lokacin da aka raba nisbatan suna da dangane mabruratal qasami rantsuwan da nayi kubucaccen rantsuwa ne an gane ko to shine anan ma ya hada maka shukka an sadrihi an tsaga kirjinsa alam nashrah laka sadrak wa shukka lahu al-badru an tsaga masa wata gida biyu wa min sharti kulli shartin jaza'u kowane sharadi da sharaɗinsa yana ɗauke da sakamakonsa. Kaga wato wato tsagewan wata wannan alƙur'ani ma ya tabbatar qat'iyyu subuti Allah ya ce iktarabati sa'atu wan shaqqal qamar Bukhari kuma ya rawaici hadisin daga Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu in shaqqa al-qamaru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa sallama furqatan furqatan fawqa al-jabal wa furqatan dunahu hadisin Abdullah ibn Mas'ud wata ya tsage a zamanin manzan Allah ya ɓare gida biyu da ya ɓare gida biyu rabi yana kan dutse ya tsaya a kan dutse rabi kuma ya je wani waje a wani kaulin kuma aka ce har watan ma ya sako ya shiga cikin mayafin annabi ya saba sai ya koma sai kafirai suka ce to wannan abin sihiri ne sai suka ce a ba sihiri bane wasu suka ce abin da za mu yi mu tabbatar ba sihiri bane mu tambayi garuruwan can gefe da gefe mu tambayi garuruwa na nesa in suka ce mana sun gani to kaga sihiri ba zai yi yayi sihiri ma duniya ba gaba daya sai suka tambaya sai aka ce sai sai aka ce musu ai an ga wata ya dace sai suka ce sai sihirin nasa ya bunkasa ya yi girma eh shine abin da yake faɗa yake ce ajaban lil kuffari zadu dalalan ko lillazi fihi lil uqul istida'u abaya abun mamaki kafirai sun ɓace ga wanda shi yake shiryar da hankali a hankali a fili amma sun ɓata ba su gani ba imani bai shiga cikin zuciyarsu ba to shine wa min sharti kulli shartin jaza'u kowane sharadi a sharadin sa yana dauke da sakamako na'am ورمى بالعصا فأقصد جيشا ما العصا عنده وما الإكفاء وما الإلقاء نعم ورمى بالعصا فأقصد جيشا النبي يجي جيفا لتقنقني a Badar, ya yi zefa da tsakonkwani a Hunain, a Badar ya cika tatinsa da tsakonkwani ya jefa, shi ne abin da Busiri ɗin ya faɗi cikin alburda ko yake cewa ka annahum haraban abbalu abrahatin aw askarun bil hasamin rahatai rumi. Yawwa to askarun bil hasa a Badar, kafirai annabi ya cika tatinsa da tsakuwa ya watsa musu. ya ce shahatil wujuh sai idan su ya cika da tsakuwa kawai suka bar gani suka kamar misali kana faɗa da abokin gaban ka ka ɗibi ka sa ka watsa a idansa kaga zai gigice to haka annabi ya cika hannunsa da tsakuwa ya watsa musu ya ce shahatil wujuh sai dukkan su idan su ya cika da kasa Allah ya ce mana wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama ba kai ka jefa ba lokacin da ka jefa Allah ne ya jefa ya isar da wannan tsakon kuwan ya tsakonkwanin ya shiga idan dunin su gaba ɗaya Allah ne ya yi wannan aiki din to shine yake faɗa mana warama bil hafa annabi ya yi jifa da tsakuwa a badar a hunainu ma haka fa aqsa da jaishan annabi sai ya halakar da runduna guda da yawa runduna da yawa suka halaka ta hanyar wannan tsakuwa mal hasa indahu mal asa indahu wa mal isqa'u kar ku zaci wannan mu'jizan wato wai meye mu'jizan sanda da mu'jizan horga sanda a gaban wannan mu'jizan na manzon Allah ma'ana lokacin da annabi Musa ya je fadan Fir'auna ko Allah ubangiji ya ce masa ya hurga sandansa talqafu ma sana'u inna ma sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahir wa haythu ata ko da ya je fadan Fir'auna da sanda masu sihiri suka zo suka ce to imma an tulkiya wa imma an nakuna awwalu man alqa قال بل قوا فإذا هبالهم وإسيهم يخيل إليهم من سهرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى النبي موسى أن باشي سنده da ya je fadan fir'auna masu sihiri suka hurga igiyoyinsu da abubuwansu na tsafe-tsafe da su dabaru da rufa'ido shikenan Allah sai annabi Musa ya ji tsoro Allah ya ce karka ji tsoro inna ma sana ukaidu tahir kaidin mai sihiri ne ka jefa sandanka yana jefa sandansa sai sandan ya rudar da kafiran gurin ya cinye macizan gaba daya to shine suka faɗi suka yi sujada fa ulqiya saharatu sujjadan ko suka faɗi gaba ɗayansa suka yi sujada to shine yake cewa mal asa indahu wa mal ilqahu mu'jizan sanda da hurga sanda bata kai mu'jizan jefa tsakuwa ba sabila da tsakuwan cikin tashin annabi ne ka halakar da kafirai gaba ɗayansu amma sandan da aka jefa ta wasu ma halaka suka ƙara yi fir'auna ai bai shirya ba sabila da sanda ko bai shirya ba sabila shine yace mal asa indahu wannan istifham ne al inkari mal asa indahu wa mal ilqa wannan mu'jizan wane mu'jizan sanda da da mu'jizan jefa sanda sanda ta zama maciziya an gane na'am na'am wa ta'alil anami izdahamathum sanatun min muhuliha shaba'u wada alil anami izdahamatuhum sanatun min muhuliha shahba'u fastahallat bil gaisi sab'atu ayyamin alaihim sahabatun waqfa'u Na'am.
wada alil anami annabi yayi addu'a lil anami ga halittu da'a yayi musu addu'a In aka ce da'a lahum ya musu addu'an alkhair da'a alaihim ya musu addu'an sharr ko Na'am.
to da alil anami annabi ya yi addu'a ma talikai iz dahamathum lokacin da dahamathum ta lullube su ta lullube su sanatun min muhuliha shahba'u wata irin fari shekara na fari mai tsanani wanda tsaban farin wannan shekaran ta zama shahba'u far-far baki-baki daga ashab an gane ko wada alil anami amma annabi ya yi addu'a shine abin da yake faɗa mana cikin alburda ko kam abra'at wasiban bil lam sarahatuhu wa atlaqat ariban min rifqatil laman na'am wa ahyat sanata shahaba'u da da wa ahyat sanata shahaba'a da'watuhu na'am hatta hakat gurratan wa ahyat sanata shahaba'a da'watuhu hatta hakat gurratan fil a'sir ad-duhami نعم.
bi'arib jada aw kilta al-bitaqa biha saybun min al-yammi aw saybun min al-armi ko na'am to shine yake faɗa mana anan wada alil anam annabi yayi addu'a ma halittu izda hamatuhum lokacin da ta tsananta ta lullube su sanatun min muhuliha nan muhul wato mahal al mahal shine al qahtu fad sanatun shekara wanda daga cikin tsananin farin ta shahba'u ta zamo mai baki baki da fari fari na'am fastahallat bil gaisi sab'ata ayyamin na'am annabi yana yin addu'a sai kawai wato girgije ya fara zuba daga sama istahalla ya sauko istahalla fastahallan bilgai sab'ata ayyamin sai ta yi ta zubar da ruwa tsawon kwana bakwai alaihim sahabatun watfa'u wata girgije watfa'u wanda take da yawa wanda take da yawa almustarkhiya wanda take sakewa ana shine kafir eh, sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo yace ya rasulullah fari ya tsananta ana ta mutuwa dabbobi na mutuwa mata masu shayarwa suna ta shan wahala ka roƙa mana Allah ya shayar da mu ya rasulullah sallallahu hadisin Anas yace manzo Allah ya daga hannunsa sama alaihi yace Allahumma agisna Allahumma agisna Sayyidina Ali yace babu ƙwarzanin hadiri a sama amma kafin manzon Allah ya saukar da hannunsa hadiri ya cika fal a sama annabi yana saukar da hannunsa sai ruwa ya kama zuba kaman da bakin ƙwarya shine fastahallat bil gaisi sai ta ta zubar da ruwa sab'ata ayyamin kwana bakwai alaihim sahabatun watfa'u wato girgije mai sakin kai wanda ta sake jikinta kawai tana zuba sai da yi kwana bakwai to shi kuma wato ruwan ya zamanto ya cutar shine abin da Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yace ashara ila muzni fasala musarmadan wa idrama maskal ma'i amsaka mulhaman Mm.
وردت له شمس بؤيد غروبها وإذ كذبوا قد أنزل الحق محكما توشين فاستهلت بالجيش سبعة أيام عليهم صحابة المطفى نعم نعم تتحرى مواطن الرأي والسقي وحيث العطاش تتحرى والسقاء موادئ الرأي والسقي وهيث الإطاش توهي السقاء تتحرى موادئ الرأي تنا وتروان تنا بيبيا تتحرى تنا كرداد ka gane ko na'am mawadi ar-ra'ayi wajen da dabbobi ke ciwo na'am wasaƙi da wajen da ake shayarwa domin shuka sauransu wa haisul ita itashu tuhi siqa'u tana zuwa tana ba da shayarwa a gurin da kishi ya yi tsanani na'am ma'ana ruwa ya yalwata kenan ta shiga lungu da sako da kwararo kowa ba yanda ruwan ba wanda bai samu wannan ruwan ba aka ce sai da aka wannan kwana bakwai din da aka yi duk duniya ne ake wannan ruwan ba iya garin makka ba duk duniya ruwa ake yi kawai riya da annabi ya ce ruwan sama ya zo duk duniya ruwa ne kawai yake sauka Mm.
ta ta harrama wadi an ra'ayi tana bibiyan guraren kiwo wasaƙi da shayarwa wa haisul itashu tuhi siqa'u da kuma gurin da wato kishi ya tsananta a gurin to tana zuwa tana bayar da kanta kyauta saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam na'am وأتى الناس يشتكون أذاها وركاء يذي الأنام غلاء وأتى الناس متعني في ذكر الناس أنا وجن القصوص ne أريد به الأمور ma'ana annasu anan shi wannan sahabi da ya zo wannan ran juma'an ya ce fari ya yi tsanani shi ne ya dawo shi kaɗan zai ce farin ya ruwan ya yi yawa dama an ce balaraban ƙauye ne shi ne ya dawo to wa atan nasu annasu anan wajen mutum ɗaya ne misali allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum wa zadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matin ko annasu a can ma kaga ai mutum ɗaya ne to wa atan nasu mutane sun zo yashtakuna adaha suna koka cutar wanda suka samu na yawan wannan ruwa ya rasulullahi ruwan nan yayi yawa wa raka'un raha shine rahwa wadata wadata yalwa yuzil anama gala'u gala idan yayi zurfi yayi yawa yana cutar da halitta duk dadi in yayi yawa cutarwa yake yi kowane irin dadi in yayi yawa to ya zama cuta kuma khairul umuri awsatuhu mafificin al'amari abin da ya zama tsakatsaki kuɗi in yayi yawa cutarwa ke yi lafiya in yayi yawa cutarwa ke yi eh abin da kawai in yayi yawa bai cutarwa shine san Allah da san manzon Allah da san waliyai in yayi yawa sai ya dada kusantar da mutum amma duk wani daɗi in yayi yawa cutarwa ke warha'un yalwa yuzil anama ghala'u Yiwa- zurfafansa yana cutar da halittu na'am فدعا فانجل الغمام فقل في وصف غيث إخلاؤه استسقاء فدا فانجل الجمام فقل في وصف غيث إكلاؤه استسقاء ثم أثر الثرى فقرت عيون بقراها وأحيت الأحياء فترى الأرض جبه كسماء أشركت من نجومها الظلماء تبذل الدر واليواقيت من نور رباها البيداء والحمراء فدعا النبي سيئي الدعاء fanjala take wannan ruwa ya- ya tsaya. Cak, yanda annabi ya ɗaga hannu kafin ya saukar da hannu girgije ya cika sama yana saukar da hannu ruwa ya kama zuba. To haka annabi da ya yi addu'a. Take yana ɗaga hannunsa sama ruwan ya tsaya. Yana addu'a kafin ya sauke yana haka hadiri ya watsake rana ta fito. Wada'a annabi ya yi addu'a fanjala sai kawai algamam girgije ya yayi. faƙul ya ce ka faɗi fi wasfi gaisin wajen sifanta wannan gaisin eh, ruwan sama da ya yi ta zuba ɗin gais shi ne ruwa ruwan sama to faƙul ka faɗi fi wasfi gaisin wajen sifanta wannan ruwa iqla'uhu yaye shi kaman istisqa'u shayarwansa ne. wato cewa da annabi ya yi tsaya kaman cewa da ya yi zo ne na yana ce zo ya zo to yana ce tsaya ma tsaya fa qul fi wasfi gaisin iqla'uhu daga qala ma wadda aka rabbuka wa ma qala iqla ya wato wato tubewa iqla'uhu tube shi istifqa'u kaman ce masa ya ya zo ne shine abinda alfaza zai yace fa fil qaid yastasqi wa fil faid yastadhi a fari yana ce ruwa ya zo in ruwa ya yi yawa kuma yana neman ruwa ya tsaya sun ma'asarassara sai dukiya ƙasa ta yi kuɗi asara ƙasa nan wajen akwai abin da suke ce masa jinas ko da ibaq duka yawwa asarassara asarassara sai ƙasa ta yi kuɗi sara ita ce ƙasa asara sai ta zamo mai dukiya shuka ya fuffuto kanga ko ina eh, ruwa yana malala ai kaga ƙasa ta yi kuɗi ko sun asarassara sai ƙasa ta wadata ta yi kuɗi faƙarrat uyunun sai aka samu nutsuwa da farin ciki in aka ce ƙarral ainu ma'ana an mutum ya samu nutsuwa ya samu farin ciki sai ka ce ƙarrar قرت لها عين قارها فقلت له لقد ذكرت بحبل الله فأكسني قرت عيون سيمت سيأكسه فانشك بقراها القريو وأحيت الأحياء رايو سكي ترايوا البركة والنروة ai da ruwa ake rayuwa to ga ruwan sama ya zo dabbobin da suke mutuwa sun bar mutuwa kwarin da suke mutuwa sun bar mutuwa shukan da ya mutu ya rayu to shine summa asrassara faqarrat uyunu biquraha alqari wa uhyatil ahya'u rayayyu suka yi suka yi ta suka samu rayuwa su ba saboda addu'an annabi fatara al-arda gibbahu kasamai sai kawai kaga kasa gibbahu in ka kure ma kasa ido karshen sa gib shine karshe ko idan kan duba cikin ash-shama'ilul muhammadiyya na al-imam at-tirmidhi babin da yayi bayani akan wato taje gashin manzon Allah ya ce yana taje gashi gibban sau ɗaya a rana annabi baya taje gashi sama da sau ɗaya sau ɗaya yake taje gashi a rana sabila da taje gashi sama da sau ɗaya yana nuni zuwa ga alfahari da ruɗuwa da kyanka da sauransu kai ne a madubi kana ta taje kai da sauransu to gibba shine sau ɗaya shine ma a wani hadisi ake cewa zur gibban tazdad hubban in da ka yi ziyara in ka je ziyara sau ɗaya to kar ka yi ta yau ka koma ɗan anjima ka koma da sauransu. Ka gane? Zurgibban ka yi ziyara sau ɗaiɗai lokaci bayan lokaci, tazdadu hubban sai ana son ka. Amma ka je yanzu ka je ɗan anjima ka je ɗazu sai a ƙota da kai a gaji da kai. Ka gane ko? Fataral arba sai ta ga ƙasa gibbahu ƙarshensa ka sama in kaman sama in ka ƙura ma ƙasa ido ka kalle shi a shimfiɗe sai ka gan shi kaman sama ne. ashraqat min nujumi hazzal ma'u wanda wato ta yi haske daga taurarinta taurarinta suka haska duhu kawai ashraqat ta haskakar da wato min nujumiha ashraqat zalma'u min nujumiha duhu ta yi haske daga taurarinta ma'ana sai sufanta kasa kaman sama ne dare yayi taurari kuma sun fito sun haska wannan saman ya zama kaman ado to haka shuka suka fito suka yi ado ma ƙasa kawai in ka ga ƙasa kamar wani sararin samaniya sabila da fure yadda suka tsoro suka bubbuɗe baki a cikin ƙasa. Tasjudu durra wal yawaki ta min nauri ruba hal baiba wal hamra'u a wani kuma karatun min nuri ko? Tasjudu durra tana kunyatar da addurra lu'ulu wal yawaki da yaqutu. ma'ana ita wannan ƙasan yadda ƙasa ta yi sharshar sabila da tsoron da suka fito a cikin ƙasa ta yi kore fatau fure ya fito ta kota ina sabila da tsoron da suka fito bayan annabi ya yi addu'a an yi ta ruwan zama to tuhjilu durra tana kunyatar da lu'ulu'u wal yawaqi ta da yaqutu min nawri rubaha daga nawr bi fathin nun shine fure nur bidammin nun in aka yi raf'a ma nun din nan shi kuma haske to duka a wani kaulin an karanta shi da nuru a wani kuma an karanta shi da nawr ko to kujilu durra tana kunyatar da lu'ulu'u wal yawaqi ta da yaqutu ko min nawri rubaha daga faran da ya fito a jigawanta jigawa ƙasa mai tudu shine ruba albaida'u furin da suka fito masu farifai wal hamra'u da jajajaja an gane ko na'am na'am laitahu khassani bi ru'yati wajhin khassani bi ru'yati wajhin la la an kulli marra aw shaqa'u laitahu yace kai tona ko nan damiri ne da ya koma ga ma'ana ya ya fito yana magana da kanshi laita kai ton ma'ana kai tona ni wannan da yin din ma'ana laitani yake nufi kai tona hassani bi ru'yati wajhi Allah ya keɓance ni da ganin wannan fiska zala an kulli man ra'ahu shaqa'u rashin rabo yakan gushe ga duk wanda ya yi gaman katar da ganin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laitahu kaitansa kaitani lai- laitahu hassani bi ru'yati wajhin ya keɓance ni da ganin wani fiska mai kyau zala an kulli man ra'ahu shaqa'u wanda rashin rabo yakan gushe ga duk wanda yayi ido biyu da wannan fiska na shugaban halitta sallallahu alaihi wa sallama Allah ka mana arzikin ganin fiskan annabi Amin. sallallahu alaihi اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا اللهم في الجنان رؤيته آمين.
وأمتنا على سنته وارزقنا اتباعه آمين. آمين.
نعم مسفر يلتقي الكتيب تبسم إذا أسهم الوجوه يلتقي اللقاء الكتيبة بساما إذا أفهم الوجوه اللقاء جئلت مسجدا له الأرض فاهتز به للصلاة فيه هراء مم.
مصبر النجم حسن فسكاني yana da haske mustirun yaltaƙil katiba tabassaman yana da hasken fiska kuma yakan fito ya haɗu da rundunan yaƙi bassaman yana murmushi kowa fiskansa wa wa izagatil absar wa balagatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi zununa hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida ran da zaka ga kowane fiska ya fito a busan kamtsarira mutum ya mutu ke fiska sabila da aran gaman yaki to annabi baraka ganshi ya fito ya daura fiska shi ma an wahala ta sa annabi fuskansa yayi wani iri bala sallallahu musfirun annabi mai haske yaltaki alkatiba tabassaman yana haduwa da alkatiba rundunan yaki bassaman yana musu murmushi idza ashaba alwujuha liqa'u lokacin da haduwan yaki gwabza yaki ya jirkita fiskoki aka rude to annabi kuma sai kaga ya fito kyal kyal kyal kyal kyal kyal kyal fiskarsa abin kallo abin daɗi ana yaƙi ana ana suma ana mutuwa annabi kuma in kaga fiskarsa kawai kamar yanzu yanzu ya fito a ɗakin angwanci a ruwan fashi. bala'i ba ya sama annabi wa kaga annabi ya shiga halin yi ya zo halin kakani kayi komai annabi kyau yake yi da shi komai sallallahu alaihi wasallam ju'ilat masjidan lahu al-ardu an mayar masa da al-ardu kullaha masjidan wa tuhuran ko kamar yanda ya faɗa ko wa ju'ilat li al-ardu kulluha masjidan Na'am.
an mayar min da ƙasa gaba ɗaya ko ina masallaci ne Mm.
shine yace ju'idat masjidan lahu al-ardu an daga cikin kyautan da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an mayar masa da al'ardu ƙasa masjidan masallaci ko ina kawai za a iya sallah Mm.
fahtazza bihi lissalati fihi hira dutsen hira da aka yi kirarin an ba ma annabi ƙasa dukka masallaci ne da annabi ya hau kansa yana sallah saboda murna sai kama istazza yana rawa annabi ya hau hira rasu ya kama rawa yana jijjiga yau ni ne annabin da aka ce ju'ilat lahul ardu masjidan ni ne kuma yau annabin ya hawo kaina ni dutse zai yi sallah a kaina Na'am.
shi ne ju'ilat masjidan lahul ardu fahtazza bihi lis-salati fihi hirahu نعم مظهر مظهر شجة الجليل على البر جبيني كما على أظهر البرء الهلال كما أظهر البراء.
الهلال البراء ستر الحسن منه بالحسن فأجب لجمال له الجمال وقاء مم.
yace muzhirun shajjatal jabi wato yana bayyana mai bayyana taban goshi alal bur'i bisa waraka kama azharal hilalul bara'u kaman yanda wato jinjirin wata ya bayyana ya bayyana a sarari annabi sallallahu alaihi wasallam a uhudu ya ji ciwo a goshinsa wurin ya yi tabo to wannan tabon sai ta zama kamar wani jinjirin wata ne ya fito a sararin sama maimakon a ga taban ya yi wani kulu ya yi kulu ya kumbura ya yi abin nan kawai sai ta zama ado ita ma مم.
ma'ana yana nuna maka annabi shi duk abin da ya kyau yake muzhirun shajjatal jabini ya bayyana taban nan na goshi alal bur'i bayan taban ya warke kai ka ce wani shati ne kaman wani kawai wani jinjirin wata ne ya fito yana yalkin haske kuma na daba مم.
sabila da kyau na manzan Allah sutiral husnu minhu bil husni an lulluɓa kyau a saman kyau duk wani kyakkyawa ana gutsura kumatunsa da a ga ciki kuma ya yi muni amma annabi an lulluɓa kyau ne a kan kyau da da a kwaye maka saman fiskan annabi to da ka ga wani fiska ne a ciki da ya fi fiskan saman kyau sallallahu alaihi wasallam sutiral husnu min bil husn an lulluɓa kyansa da kyau fa ajibli jamalin ka ji mamaki na irin wannan kyau lahul jamalu wiqa wanda aka rufe shi da kyau an gane sallallahu alaihi wasallam na'am فهو كالزهر الله من سجف الأكمام والأود شق عنه الياء كاد أن يمشي الأيون سنا منه لسر فيه حكته زكاء سانه الحسن والسكينة أن تزهر فيه آثارها البأساء وتخال الوجوه إن قابلته ألبستها ألوانها الحرباء fahwa kan zahari annabi kaman fure ne la hada ya bayyana min sajafil akmami daga wato daga daga sajafil akmam koyayyen kwanso wal'udu kai ka ce wani kara ne shukka anhul liha'u wato wanda aka bare mishi bawo wato idan ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaman fure ne Faran da yake cikin kazzahri fi taraf wal badri fi sharaf kamar yadda ya faɗa a alburda shine fahawa kazzahri annabi kaman fure la hada ya bayyana min sajafil akmam al akmam shine jam'u kamin kwanso kwanso an gane ko wal udu da kara wani irin fure shukka an hau idan fure yayi kusan ya fitar da kai to in aka ɗaye shi da aga ya fito haka ya baza kanshi haka to haka sayyiduna rasulullahi yake annabi sallallahu alaihi wasallama kaman fure ne ya ma fure kaman wata ne ya fi wata kaman kogi ne ya fi kogi kaman rana ne ya fi rana babu abin da ya kai manzon Allah alliha shine bawo irin ɓawon nan shine alliha an gane ko kada an yi bishiyar uyuna sanan min wani irin hasken manzan Allah kada ya yi kusa an yi bishiyar uyuna ya rufe idan duna ya imautar da idan duna sanan min mutabila da tsananin haske lisirrin saboda wani sirri fihi a cikin can annabi wanda hakat zuka'u hasken rana ma da wannan sirrin take kwaikwayon haskar. Zuka shine haskar rana. Kada an yi gushiyar uyuna sanin minhu. Hasken annabi ya kusata ya rufe ido, ya sumar da ido ido ya suma. Sanin minhu sabila da wani haske da sirrin sabila wani sirri sanat hakatu zuka wanda hasken rana take kwaikwayonsa. سانه الحسن والسكينة أن تظهر فيه آثارها البعصاء سانه الحسن كو يا للب من زن الله صلى الله عليه وسلم والسكينة دوان إر النصوة يمشي حونا yana tafiya kaman wato ba tafiya na ranga ba ba tafiya na sauri ba eh menene yake faɗa sayyidun bi ko hutabassum wal mashyil huwaina wa nawmuhul irsa'u mun karanta a baya ko dariyansa burmushi ne bihi ku tabassu wal mashi al huwaina tafiyansa wato sannu sannu ne yamshuna fil ardi haunan ko yawa sai sai din ku tabassum wal mashi al huwaina wa nawmuhu al irsa'u shi ne sarahu husn kyau ya lulluba annabi was sakinatu da nutsuwa an tuzhira fihi asara hal ba'sa'u wai a ce a gurbin kyan nan da nutsuwan manzan Allah alba'asa wahala ya bayyana. Ma'ana duk yadda wahala ya kai wahala bai isa ya bayyana a sufan manzan Allah kaga annabi ya jika ta irin kaga an wahala din nan annabi ya fito algala bai ce. Wahala bai isa ya yi tasiri akan wannan kyau da wannan nutsuwan irin na sayyidina rasulullahi wata kalil wujuha in qabalat wa albasatha alwana al-sharba. kai ka ce birana ne akwai wani fure sunansa birana ko to in fiska ta ga in ka ga mutum in yi mutum ya kalli annabi sallallahu alaihi wasallama da ka ga shi kansa idan fiska mutum yana wani ɗauke kala kala kala bulu bulu fari fari jaja jaja sabila da yayi ido da ido yayi gaba da gaba da manzon Allah da ka ga kyan annabi yana ɗaukan fiskan mutum kai ka ce wata halul wujuha in qabalatu albasatha alwana hankar insha Allah a satin gaba za mu tashi akan wannan baiti za mu tsaya nan insha Allah inda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi na kuskure Allah ya yafe mana Allah ya ƙara mana soyayyan annabi sallallahu alaihi wasallam fatiha da salatu fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله